أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول ما الله سبحانه وتعالى بيهدى ميو أشرين لبيرد رمضان تجرى من ظن الله صلى الله عليه وسلم ألف جبو إيد دريه إلى أربعين a wannan masallaci mai albarka da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta wasu shashi na daga kistoshin da Allah yake zanta wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kissan mummunan azzalimin sarkin nan da aka yi a zamanin annabi ibrahimu namrud ibn kan'ana da kuma kissan annabi uzairu alaihi salam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa babban aya na rayar da matattu wanda a yau insha Allah za mu tashi a aya na gaba wa iz qala ibrahim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلي ولكن ليطم ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموت قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك صعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله تعالى yana kissanta wa manzon Allah tunda an kissanta wa manzon Allah labarin wato labarin annabi Dawudu alaihi salamu da kuma abin da Allah ya ba shi na mulki da ilimi da labarin sarki na waruzu da abin da Allah ya masa talala da shi da kuma labari na annabi Uzair alaihi salam sai Allah ya daɗa kawo ma annabi labarin annabi Ibrahim dama Allah yana jero wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsistoshin annabawa ne domin a rarrashi zuciyarsa وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به قعادك muna baka waɗannan labarai ne don ka samu nutsuwa a zuciyarka ba wani annabin da bai haɗu da irin abubuwan da ka haɗu da shi ba amma sai dai jarrabawanka dai fi nasu girma kabila da aikinka ya fi aikin su yawa to shine Allah ke kissanta masayidna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kissan annabi ibrahim alaihi salam Allah ce wa isqala Ibrahim ka tuna ya Rasulullah lokacin da annabi Ibrahim ya ce Rabbi arini kayfa tuhyi al-maut Allah ka nuna min yaya kake rayar da matattu a baya kusan wato namarudu da annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim namarudu ya tambayi annabi Ibrahim waye ubangijinsa yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangijina shine mai rayawa mai kashewa to anan kuma ga annabi Ibrahim tsakaninsa da ubangijinsa na tambayarsa kaifa tuhyil maut ya ya kake raye matattu bismillah malamin sayyidi bismillah bismillah bismillah azunan azunan sayyidi a ya ya kake raya matattu matattun nan da na ba ma na maruzu amsan cewa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit to to Allah yaya kake ka nuna mun yanda kake rayar da matattu malamai suka ce ko kusa annabi Ibrahim ba shakka yake yi cikin Allah na rayarwa na kashewa ba a'a annabi Ibrahim yana son ya samu wato haqqul yaqini ne tunda ilimi kashi kashi ne akwai ilmul yaqini akwai ainul yaqini akwai haqqul yaqini ilmul yaqini shine ilimin abin da ka ji amma ta iya yiwa ba kai mujahada da abun ka ganci kwalo balo ba kana jin labarin abun ne kamar yadda muke jin labarin annabawa kaga waɗannan ilmi ne shine ne mun gan su ne amma muka yi yakini muka yadda da akwai su din to akwai kuma ilimi bayan ka samu ilimi ilmul yaqini ka samu ainul yaqini bayan ka ga abu kai mushahadan abun da idan dunanka sannan kuma a akwai haƙƙul yaqini haƙƙul yaqini shine kai tajalli cikin wannan abu sai sa mutane suna karban wurudi daga gurin ubangijin su mataki mataki ne akwai masu karba a sirri akwai masu karba a ruhi akwai masu karba a zuciya akwai masu karba a hankali akwai masu karba a jiki masu karba a jiki waɗannan su ne tamkar da dabbobi wanda Allah yake ula'ika kalan ani bal hum adam sabila da ba su amfani da hankalin su ba ma amma masu karba da hankali to su ne wanda suka saka nasi a gaba hankali na bin nasi a baya idan hankali ya gano abin da nasi yake nufi to shi kenan in kuma wato abin da nasi yake nufi hankali bai fahimta ba to hankali sai ya ji ya ji ba tare da ya yi ta bikiki a kan sai ya tabbatar da idrakin wannan abin cikin hankalinsa ba to wannan kenan amma wanda suka saka hankali a gaba nafsi yana bin hankali a baya a cikin su ne ake samun mulhida ake samun karamita wanda suke musa samuwan Allah suke musa ayoyin Allah suke musanta zaman kabari kabila da sun auna abin da hankalinsu sai suka ga abin ba zai yiwu ba irinsa ne ayi musanta isra'i da miraji duk wannan saka nassi ne a bayan hankali waɗannan suna cewa su suna da taharirul aqal yan ta hankali to idan dai zaka yan ta hankalinka to zaka bar musulunci ma gaba ɗaya sabila da da akwai mu'taqabat wanda hankalinka bai rusko su ba yanzu idan hankalinka ya rusko maka zaka iya tunani cikin hankalinka ka ce me yasa idan mutum zai yi sallah yake alola me yasa yake alola in zai yi sallah sai ka ce a to yana alula in zai sallah kabila da ai dama ko babban mutum in zaka haɗu da shi kana bukatuwa zuwa ga kai wanka ka saka turare ka dan shirya wannan alulan mu shiri ne kenan kaga ka auna da hankalinka ya zo daidai to bayan yayi alulan ya je yana sallah ya kabbar sallah kawai sai tusa da yayi tusa sai ya yanke sallah a nafsi wannan alulan ya kare ba za a yi sallan ba amma a halkance gashi nan in ba za a ba ma gashi har da alama alamar ruwan a tattare da fiskansa amma kuma alolan ya kai to ashe ba dan wannan wanke wanken ake yin alolan ba ke sai kuma a ce maka idan ma ya rasa ruwa gaba daya fa in lam tajidu ma'an fa tayammamu sayyidan tayyiban in ba a samu ruwan gaba daya ba to wai da burbushi burbushin ruwan ma za ka iya zuwa ka ka dangwali kasa kuma kana turbudawa a cikin kana turbudawa abin da shari'a yake maka kenan abin da nasi yake maka saboda haka nasi ya saba ma idrakin hankali a kowane bangare a wasu bangare akwai abin da hankali zai kawo zai fahimta akwai kuma abin da nasi shine zai fahimtar da kai sai dai ka ji wannan abin ka yi imani ka yadda baka da wani zaɓi akan wannan akan akan wannan zaɓi din وإذ قال إبراهيم لو كتند النبي إبراهيم يسي ربي يا أبنجي أرني سنونا من كيف تهي الموتى يا يكيك راية دم تسوم قال أولم تؤمن سي الله يسي بكي إيماني بني da cewa ni ne mai rayawa mai kashewa qala bale sai annabi ibrahim ya ce a ana yi imani idan an yi amsa da bala to ana musanta abin da aka yi tambaya a kai sabanin na'am yanzu idan misali na wato na kira ka a waya na ce maka hal ji'ita kin ka zo sai ka ce min alamta ci a ce baka zo ba sai ka ce min bala kaga alam ina nuna korewan ka zo ne ko baka zo sai ka ce min bala eh na zo amma idan nace alam ta'ti sai kace min na'am ka ce min a'a baka zo ba to shi bala ana amsa tambaya ne da shi aka san abin da aka koro tambayar ai cewa Allah ya ce awalam tu'min ashe baka yi imani ba sai ce bala Allah ina yi imani walakin liyatma inna qalbi na yi haka ne domin zuciya na ya samu itmi'nam ya samu nutsuwa wato a samu a samu haƙƙin yaqini kenan ya samu ilimin kamar mai jin labarin mangwaro kullum yana karanta labarin mangwaro theory a littafi sai wata rana ga mangwaro an kawo sai aka ce masa ai wannan ne mangwaro ran da ya karanta shi a theory ya samu ilmul yaqini ran da ya ga mangwaro an zo da shi ya ga suran mangwaro har ya taba to ya samu ainul yaqini ya gani da idonsa ranan da ya ga mangwaro kuma ya samu haqqul yaqini ya ya san dukkanin matakan yadda ake isa zuwa ga abu sai yasa sanin ubangiji mataki mataki ne ba za ka taɓa cewa sanin ubangiji wato sanin da mutane suka yi wa ubangiji zai zama ɗaya ba kowa da akwai a fagen da ke fahimtar ubangiji akwai alwariduna akwai alwasiluna akwai almajdubuna akwai asalifuna kuma kowa da akwai salon tafiyarsa wani mashayansa ba irin mashayan wani bane sai qala bala yace ina yi imani Allah walakin liyatma'inna qalbi domin zuciya na ya nutsu qala sai Allah ya ce masa fa ku zarba'atan min at-tayr ka dibi tsuntsaye wato ka dibi tsuntsaye kwaya hudu aka ce wannan tsuntsayen zakara ne da dawusu da hankaka da shahu waɗannan tsuntsaye kwaya hudu sune Allah ya ce masa ya diba fa ku arba'atan min at-tayr ka dibi tsuntsaye kwaya hudu ka yanka su fasurhunna ilaika ka katanta na naman su ka fiffige gashin ka tukurkuda ka haɗa shi guri guda fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an bayan ka danda kanaman ya haɗe guri guda kai ma ba za ka iya bambance naman zakara da naman dawisu da naman hankaka ba sai ka raba su kashi hudu thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sai ka saka wannan yanki yanki na nama akan duwatsu kwaya hudu masu kusurwa hudu sun mad'uhunna sai ka tsaya ka kira su ya ci na ka ta'ayar za su zo maka suna tafiya suna amsa kiranka shine kuwa annabi ibrahim alaihi salam ya aikata haka ya nemo waɗannan abin da Allah yake masa ya yi sai ya kacancan ai an mana labarin na annabi uzair da yake annabi yuhin hadhihi Allah ba'da mawtiha yayi Allah zai raye wannan sai aka nuna masa aini da aqul yaqini shi ba fa amatahu Allah li ata'ani thumma ba'fa sai Allah ya dauki ransa na shekara ɗari sai aka tashe shi kwanan ka nawa kam labis kwanan ka nawa yace a wuni ɗaya nayi ko ko bi ma tuka wuni ɗaya ba to gashi nan ma ana ba mu annabi Ibrahim practical aka ce ka raba naman tsuntsayen akan wannan nama da ka wato daddaka shi da gashin da ka daddaka to ka haɗa sai ka raba shi a duwatsu kwaya hudu sun mad'uhunna sai ka kira su kiran da za ka yi sai ka ce misali hankaka alburab to sai kawai idan annabi ibrahim ya kira hankaka sai ya ga naman nan ya taso ya ɗauki rabansa na nan ya ɗauki rabansa na nan ya ɗauki rabansa na nan ya haɗu a sama ya zama tsuntsu ya taho zakara addiku kawai sai ga zakara ya dauki kasansa na nan ya dauki na nan ya dauki na can ya to ya taho wannan shi ke nuna cewa duk daren dadewa da kasusuwa suka yi a ƙasa da farance wanda suka yi Allah ubangiji zai tashi wa innan kasusuwa Allah zai tashi wa innan kasusuwa shine Allah subhanahu wata'ala yace wa alamanna Allah azizul hakim lallai kasancewa Allah buwayayye ne cikin ƙudurarsa da iradansa sannan gwani ne cikin sana'anta abubuwan da ike yi daga nan ma da aka ga annabi ibrahim yana da shauƙantuwa tun da shi khalilun lahi ne khalilun rahmani ne yana shauƙantuwa zuwa ga abubuwan da suke ne da aka ce an masa kashe su wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al muslimin sai aka bude masa yana zaune zai na kallon abin da ke faruwa a sama zai na kallon abin da ke faruwa a duniya mai nisa irin wannan kashe kun aka masa ya ga abin da ya faru wannan azzalumin sarki da ya mika hannu akan matarsa sarat zai taɓa ta aka yi kashe shi ma annabi ibrahim na ganin abin da ke faruwa to amma kada irin abubuwan da ake kawa na annabawa ya ruɗi zuciyanka ka tuna da manzon Allah in ka tuna da manzon Allah ba za ka ga kowa ba a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi Ibrahim yana kallon malakutus samawati wal ardi to manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam Malki Ibrahim kaula radiyallahu anhu yana cewa fasara yusukul hujba ghayra muzalimin wala qadimin illa tasanna lahu laysa shi ba wai wato samman bane aka masa kai tafi tafiya yayi yana keta samman duna muzahimin bai samu abu wato abokin cinkoso ba wala wala qadimin babu wani mai ibada cikin mala'iku illa tasanna lahu litu a gaba yana cewa wa aina wa aina tuwan minza wa aina kalimuhu wa aina alladhi naja wa masjiduhu hutu ina ina duwadin innaka bil wadi al muqaddas tuwa wanda aka ce wa Musa kana wadi al muqaddas tuwa ina tuwan take wa aina kalimuhu ina ma kalimuhu yake وعين الذي ناجى إلى النبي يونس wanda ya yi munajati wa masjiduhu hutu wanda masallacin sa nan ne cikin kifi yace shi kan annabi fa sirrun sarabi sirri fi sirri innahu ko fa sirrun fa sirrun sarabi sirri wa sirri innahu taqatara subhanallah a dai cikin ma'anar da yake cewa shi sirri ne da ya tafi cikin sirri fa sirrun sarabi sirri wa sirri innahu a subhanallah yace kire sirri ne da ya tafi cikin sujuban da bai samu wanda zai muzahama da shi a wannan matakin ba sai da haka in ana magana sidna rasulullahi ba ka rutuwa da wani duk abin da aka ba ma wani bai kai abin da aka ba ma sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya ce mana wa alamanna Allah azizul hakim lallai ka sani Allah Ubangiji wayayye ne kuma gwani ne cikin wato ayyukansa na'am
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة هبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أبايا وانشم بيتي نمو لم إبراهيم دبنتنو با abinda baitin ke cewa fa sirrun sara bi sirri li sirri wahdahu fa ma samma illa al haqq wa sirri la sirri ne da yayi tafiya a cikin hadarin ubangiji cikin sirri kuma wato aka kora makami cikin lahutu tunda dama masu kowane mataki akwai wato matakin da mutum ke tafiya a ciki a lahutu babu wanda ya san Allah babu wanda wato ya san ubangiji cikin lahutu idan ba manzon Allah ba babu wasu sun san su cikin malakutu wasu sun sani cikin jabarutu wasu sun sani cikin nasutu amma manzo Allah ya tara mukaman gaba daya fasara yasqul hujba ghayra muzahi shi ya ketara hujbai ba tare da ya samu wanda yake matsetseniya da shi ba shine imam al-bukhari yake cewa wa anta taqtariqu sab'a tibaqihi fi mawkibin kunta fihi sahibul alami حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الجنون ولا مرقا لمستنم فإن wannan ma'anan ne shi Ibrahim shi ma ya faɗi wannan baiti masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah a baya Allah yayi magana akan infaki tun daga ayan da Allah ya ce wa yas'aluna kama za yunfiqun me za su ciyar aka ce su ciyar da abin da yayi musu saura abin da ba za su takura ba idan sun ciyar da shi sannan Allah Ubangiji ya sake ce manzon nabi yuqridullah qardan hasanan wa zai ba ma Allah rance to kullum Allah Ubangiji yana faɗa ma halittu abinda za su samu su tsira ta dalilinsa riba ba shine ka rika dukiyar da Allah ya baka ka koye kana ganin shine arzikin ka ba riban shine ka bayar shine Allah yana faɗan yadda za ana bayarwa din yadda kuma sakamakon bayarwan zai kasance riba ne a duniya kuma riba ne a lahira
masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah domin ɗaukaka kalman Allah a tafarkin Allah kamasali habbatin kamar misalin kwaya ce misali a ce kwayan dawa ko kwayan masara ko kwayan gero wanda aka je aka shuka ta a gona an bata sab'a sanadin da ta fito sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya akwai kwayoyi kwaya ɗari Allah na buga maka misali ne idan dai har ka ɗauki kwaya na dawa ko kwayan masara ka je ka ba da ajiya wa gona gona ta fitar maka da zangarniya wato ta fitar maka da kwayoyi ɗari bakwai kwaya dai ka bata ajiya ta rubanya maka sun suka zama ɗari bakwai to wallahu ba'iku liman yasha shi Allah ya fi haka ma Allah zai rubanya ne ya rubanya ya rubanya an kawo misali ne daidai gwargwadon yadda hankalinsa zai ɗauka dan Allah yana buga muku misali ne domin ku ji misali din Allah yana buga muku misali ne domin ku lura da waɗannan misalsalu din kafirai sukan ce to wannan misalsalun da Allah ke buga wannan menene a aka ce idan an buga muku misali fasani ulahu a ku saurara shi Allah na buga muku misali ne domin hankalinku ya kama abin da ake nuna muku zuwa gare shi sabila da hankali yakan so ya yi kwakwafi ya gano menene kaza to Allah sai yana buga muku misali domin ta hanyar hankalin nan ku idraki to shine Allah ke cewa ka masali habbati nan batat kar asamadi misalin masu ciyar da zuciyarsu domin ɗaukaka kalmar Allah kaman kwaya ne da aka shuka ta sai ta fitar da zangarniya bakwai wallahu yubarisu liman yasha Allah yakan rurrufanya ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah ne yalwa ne yakan bayar ya bayar ya bayar kuma alimun masani ne da wanda ya bayar da kuma wanda ya koye bai bayar ba aka ce sakamakon da Allah yake yi ma wanda ya aikata ne kyau mataki mataki ne sabila da kowa da akwai a wannan wato akwai matakin da a wannan matakin yake tafiya zuwa ga ubangiji kololuwan tafiya shine ka tafi cikin ubangiji a cikin sirri shine kololuwan tafiya sabila da shi mutum wato zahirinsa ba shine jikin da ake gani ba wato hakikaninsa ba shine jikin da ake gani ba jikin da ake gani wannan buhu ne da aka ajiye mutum din a ciki idan jiki shine hakikanin mutum ne yasa idan mutum ya mutu za a ce wane ya tafi bai tafi ba gashi nan wanda kuka san shi nan dai shine amma sirrin ya tafi ruhin ya tafi ya koma zuwa ga asalinsa to shi ruhi daga amrullahi aka yi shi wa yas'alunaka 'ani ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan shi kuma sirri wannan wani abu ne da ke koye cikin hadaran ubangiji wanda babu wanda ya san wannan sirri din sai dai akwai wanda suna tafiya ne cikin sirrin akwai kuma zuciya zuciyar nan da aka saka ta cikin kirji nama da jini ya lullube ta to wannan zuciyar ma ana son ka mata wani tire ne ka fito da ita daga cikin wannan nama da jini din ka hazzaba ta ka wanke ta ya zama babu jinin a jikinta domin ta zama maka mir'at ta zama maka madubi da zaka na ganin kanka a ciki in ka ga kanka sai ka san mahalicinka ta hanyar zuciya akwai kuma hankali shi kuma hankali shi ne wadda daga zuciya sai hankali don duk wanda ya saka hankalinsa shi ne sama da zuciyarsa to ya halaka shi ne yake cewa busairi yake faɗi cikin babu tahziri an hawan nafsi yake cewa wa hajir an tuwalliyau ka ji tsoron kada hankali ya mallaki zuciya yana jan zuciya innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi to anan Allah ya ajiye matakai na sakamako kashi-kashi ne. Mataki na farko Allah ce man ja'a bila sanati falahu wa asru amsalha wanda ya aikata ne kyau kwaya daya za a rubanya masa goma. Matakin farko kenan. Akwai mataki na biyu wanda ba rubanyawa goma za a yi ba. Za a rubanya shi ne kari bakwai wannan ayan da muka karanta kenan. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin nambatat sab'a sanabin fi kulli sumbulatin mi'atu habba ka ba da kwaya dai an mayar maka da shi ɗari bakwai mataki na uku kuma hadisin abu hurai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka sani ya aba hurai ɗayan ku zai yi aiki aiki kwaya ɗaya amma sai a ninka masa wannan aikin alfu alfai bi'in a ya masa aikin dubu ɗaya sau dubu biyu dubu ɗaya sau dubu biyu nawa kenan miliyan biyu sai aiki ɗaya a ya maka shi sai ya je riƙi miliyan biyu mataki na uku kenan to dama tafiya a hadaran ubangiji shi ma ai maza Allah ce mana masalin duniya ka masalin akhirah ko misalin duniya kamar misalin lahira ko a gwamnati ne idan kana aikin gwamnati za a ce to daga level kaza da ka je level kaza daga level kaza da ka samu mataki kaza da ka samu ci gaba a mataki kaza to haka Allah idan ka je matakin da ka shige manja a bilatan su falwasu wa amsabiha ka shige matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin nambatat sab'a sanabil ka shige alfa alfai bikum sai sai wani mataki kuna to za a kai ka wani mataki wanda wannan matakin ba na aiki bane za a jarrabe ka ne a jijjiga ka duk wani abin da kake da shi na farin ciki na duniya a taba ka a wannan abun a gaya za ka yi shine Allah subhanahu wata'ala ke ce mana a ayan da muka karanta a baya wala nabluwannakum ko bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samawati wa bashshiris sabirin za a taba ku da yunwa a jijjiga ku ku ji yunwa sosai amma sai kuma an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul a jijjiga ku da yunwa بنفس من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والروح ده يموى ده تويا الدوسية da mutuwar rayuka duk idan aka taba ku a wannan aka ga kun yi hakuri kun cin shi Allah babu abin da yake so kamar ya ga ya taba abin da bawa ya fito na duniya bawan ya ce ba komai bane bawan ya nuna masa ba komai naka ne in dukiya ne kai ka bani in da ne kai ka bani in gida ne kai ka bani kuma a duniyan zan mutu na bashi to Allah babu abin da yake so kamar ya ga in ka je wannan matakin to ladan ka ba kirgawa za a na yi ba ba dubu ɗaya za a baka ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ba inda ma yiwa fasabiru na ajarahun sai ba za a na baka ne ba kirge kabila da ta kai wani mataki to shi yasa akwai wani yanda a gurin Allah matsayin su ya fi matsayin kirgen lada sun suke wannan matsayin a gurin Allah sabila da ikhlasin su da kyan zuciyarsu da kyan sulukin su da kuma tafiyan su cikin habaran ubangiji shine Allah ya ce mana wallahu ba'iku liman yasha Allah yana rubanya ma wanda ga dama cikin wanda suka yi infaki domin ɗaukaka kalman Allah wallahu wasi'un alim Allah ubangiji mai yalwa ne kuma mai yawan dukiya ne wato mai yalwa ne kuma mai masani ne ga wanda suka bayar da kuma wanda suka ɓoye aka ce wannan aya ta sauka ne akan sahabin manzon Allah sayyidina Usman ibn Affan da sayyidina Abdurrahman ibn Auf Sidna Usman yana daga cikin sahabban manzon Allah wanda ana buƙatan wani abu na gudun yaƙi ko taimakawa a tafarkin Allah ana buƙatan wani abu yake bayarwa yaƙin Uhud shi kaɗai ya bayar da raƙuma ɗari ya bayar da birhami duhu da sayyidina Rasulullah yace ga nasa a yaƙin Tabuka shi kaɗai ya bada raƙuma ɗari uku ya haɗa da dinare dubu ya ce ma manzon Allah gana sa sai akwai a yakin da Sayyidina Usman ya bayar da raƙuma dubu wanda har manzon Allah yana ce ma barra Usmana ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usmanu zai aikata daga yau ba zai cutar da shi ba ko ne yayi matsayinsa ya shige to aka ce wannan aya ta sauka ne akan Sayyidina Usman shi ne ya tona rijiyoyi shi ne wanda har yanzu da dinansa da ya fi tuka a wato nafaka a tafarkin Allah suna nan har yanzu idan ka tafi ana kai ka gurabe na sabon maza Allah za a kai ka wajen waɗannan dabinai din Ibn Usman sai aka ce akwai ranar da sidna rasulullahi kwana yayi yana addu'a ma sidna usman yana ce allahumma inni raditu an usman farban Allah na yadda da sayyiduna usman ka yadda da shi duk duniya akwai darajar da ya kai wani annabi ya ce ya yadda da kai me kake jira ba ka jiran a maka hisabi da sallarka ba ka jiran a maka hisabi da azuminka annabi ya yadda da kai ya ce shi kenan to kawai shi kenan sabila da yardan Allah shi ne gaba da komai idan annabi ya yarda da abu kuma haka Allah ke so haka Allah ya yarda kuma Allah ya faɗa mana wannan yardan ta ji aljanna bayan an kai yan aljanna aljanna an kai yan wuta wuta yan aljanna za su na ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu mun gode ma Allah ya cika alkawari ya mana ni'iman kaza ya mana kaza ya mana kaza sai su ce Allah sai Allah ya ce kuna son na kara muku ne fiye da abin da na baku na aljanna sai suna tambayin mamaki yanzu Allah akwai wani abin da kake da shi wanda yake aljanna sai Allah ya ce halaltu lakum ridwani na yarda da ku to tun daga duniya Sayyidina Usman ya samu ticket na shi yarjejje ne da ya samu abin da kuke aljanna matsayin su ba ba ba a iya aljanna ta tsaya ba sai samu abin da take aljanna sakad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka yanzu ne zaka ga wai da akwai wani mai idon kwakwafi da zai ce wai Sayyidina Usman yayi kaza Sayyidina Usman ya kuskure yayi kaza yayi kaza wallahi ku ji tsoron Allah wallahi babu abin da ya haddaka fituna fituna cikin al'umma kaman zagin sahabban manzon Allah da zagin waliyan Allah da raina malamai jahilan da ba su yi karatu ba an mai da malanta kawai ko oho wanda bai karanta komai ba an gulu da kan gabo sai yi rawani shi ma malami a zo a yi ta yin wasu abubuwa wanda ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaga an dauko Qur'ani wai ana fassara Qur'ani an mai da Qur'ani malhas wani abun wargi Qur'anin da Allah subhanahu wata'ala ke cewa idan ana karanta alqur'ani ku saurara ku nutsu da kyau domin za a ji ku saboda haka Qur'ani da suke ƙara nutsuwa mu zukata zuciya yayi kuka ido ma yayi kuka to nan ne zaka ga an dauko Qur'ani ana karanta mu wani ana ta dariya ana ta shewa ana ta holewa subhanallah to yana daga cikin abubuwan da ya kai al'umma zuwa ga hatsari wasa da addinin musulunci da kuma kowa addinin musulunci nan ne kawai kowa zai shiga ka san cikin masu kuɗi baka isa ka shiga sai kai da ka zama mai kuɗi ba kawai ka isa ka isa kawai kai rawani maka ka ce ka zama sarki a zuwa a girmama ka a maka faranci to malanta ne yanzu kowa ya taso zai na rawani ya ce shi malami ne shi shehi ne a'a shi ne masallaci ne a'a shi ne kaza ne a'a shi ne kaza ne dama kuma za a yi ne ma Allah to ba ma Allah bane wani romo ne ake hanga na duniya wanda malam Abdulrahman al-Akhdari yace al-akl bid-din a zauna a miƙe kafa a ci mutuncin masu mutunci a zaji masu kima a zaji waliyai a yi bambadanci to a nan ne fa mutum wai wannan shi ne kasuwancin mutum bi isa sawab idan dai da wannan za ka ci kalatanka a duniya to ka shirya shi naman waliyai nama ne mai dafi duk wanda ya zagi waliyi wallahi ba zai bar duniya ba sai Allah ya walakanta shi sai zani wani lokacin idan aka taba maulana shek misali maulana shek madaboci daga ina kumfan baki sai ce kai mai zagin ya ci gaba Allah ya ba ki sa'a in da ka zagi shehi ka ci gaba da zagi shehi wallahi billahi azim duk harshen da ta zagi maulana shehu namu na bauta shi wallahi duk harshen da ta zage shi ko ta muzanta shi ko ta aibata shi wallahi tun daga duniya sai Allah ya buga mata tambarin wulakanta wannan na faɗa na nana ta ko basara ce ko mai kudi ko waye ko min darajar mutum tafiya da haka wanda zai yi yaji ya je ci gaba da yi wa kuli imanu ki yi aikin ku Allah na gani manzon Allah na gani mu'minai suna gani za a saka ma kowa da irin aikin da ke yi to aka ce wannan aya ta soka ne dalilin a sha'anin na Usman ibn Affan da kuma sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ma sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadayar ya kwadaitar dangane da sadaka lokacin fita yakin Tabuka tunan ne aka ce sayyidina Abdurrahman ibn Auf ya zo da dirhami dubu hudu yace ga nawa ya Rasulullah ya Rasulullah dukiya na dirhami dubu takwas ne na raba biyu na bar rabi ma iyali na kawo rabi sayyidina Rasulullah yayi mata addu'a yace barakallahu laka fima amsakta wa fima a'tayt Allah ya maka albarka cikin abin da ka bayar da kuma abin da ka rufe sannan Usmanu sayyidina Usmanu radiyallahu anhu shi kuma yazo ya kawo nasa shi ma aka ce shi ne a wannan lokacin annabi yayi ta musu addu'a da shi da sayyidina Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wasu kuma sun ce ayan ma an shafe ta ayan tana magana ne akan sadaka na tafawwi amma da ayan zakka ta zo ta shafe aya amma malamai sun ce babu wani bigiran da za a ce an shafe wannan aya tunda ayan tana nuni ne akan kyautatawa da insani da infaqi kuma zakka ma bata dakatar da infaqi da sadaka na tafawwi ba da fatan muna ganewa na'am wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rukanya ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne ya wadata da duk abin da za ku bayar sannan kuma masani ne ga duk abin da kuke aikatawa na'am
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum har yanzu Allah yana bayyana muku falalan nan na insafi ciyarwa da miskini da mabukaci da wanda ya zo yana roko ku ciyar da shi waɗanda suke siyar da dukiyarsu fi sabilillahi a tafarkin Allah saboda Allah sun la yutbi'una ma anfaqu sannan ba su bita da kulli dangane da abin da suka ciyar din da mannan gori ba ni na maka kaza ba ba dan ni ba da ba a kama shi azuje shi ba ba dan ni ba gidansa ma kwana za a yi da yunwa ranna gori kenan wala aban kuma ba su cutarwa ba za a cutar da mutum ba wannan wani irin mutum ne kan na ba ka ka dawo na ba ka ka dawo kai wani irin asararre ne ka muzanta mutumin da ya zo gurin ka mabukaci ba a koran mabukaci manzon Allah ya ce idan mutum ya zo muku na bukata ko akan raƙumin alfarma ya zo ku bashi ka bashi ka bar lamarinsa ga Allah shine Allah ya ce waɗanda kuke ciyarwa amma sharaɗin ciyarwan kwaya biyu ne la yutbi'una ma anfaqu mannan wala aba ba su dusa da kulli wajen gori gori wa mutum Allah ba ya san me gori wala aban da cutarwa da harki ka muzanta mutum dan ka ba shi wani abu ko ya zo kana ba shi idan ya tashi ka zage shi ka ce haka dai za ka tsare haka dai za ka tsare kullum cikin fatala da talauci idan ka ba mutum sadaka kai wannan to ka karɓi ladanka tun daga duniya baka da komai ran kiyama ka zaka tashi hoti ho Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a gurin ubangiji kuma wala khawfun alaihim wala hum yahzanun su ma sun shiga cikin jerin waliyan Allah shi dama duk dukiyar da kaga Allah ya baka ajiya Allah ya baka ajiya Allah ya baka wa mal malu wal awalu illa wadi'atu an baka ajiya ne aka jarrabe ka shi ma mai baran jarraban sa aka yi dukkan ku an jarrabe ku ne an jarrabe ka a gaya za ka yi da dukiyar za ka yi abin da aka ce ka yi ne ko ba za ka yi ba shi ko aka jarrabe shi ya zo ya roka to idan kai tsagawa wa amma man bakhila wa stagna wa kazzaba bil husna fa samyasuruhu lil usra duk wanda yayi rowa wa stagna ya nuna shi ya wadata da kansa ya wadata da abin da Allah yake bayarwa na sakamakon masu sadaka wakan zaba bil husna ya ƙaryata sakamakon masu kyautayi to za a huwa ce kuma wahala wallahi sai ya bauta ma duniya ya gama bauta mata ya je kololuwa ta cillo shi ta faɗo da shi ta halaka shi ba zai mori komai ba a duniya shi yasa babu mawadaci kamar mai wadatan zuciya billahi allazi la ilaha illa huwa wadatan zuciya ai shine wadata kawai idan zuciyarka tun daga saman kazana taba sama in baka da wadatar zuciya matsiya ne kai talaka ne kai in kuwa kai mai wadatar zuci ne ko nika kake yi ko yankan farce kake yi to wannan abin da kake samu din ya zamo maka wadata kana da nutsuwa yanzu tun suna da nutsuwa ina nutsuwa ta tare da su ba za ka iya fitowa cikin mutane ba ba za ka iya sallah a cikin mutane ba ina nutsuwa ta tare da kai baka da lokacin da zaka saurari iyalanka baka da lokacin da zaka faranta musu rai dama duniyar duka ana nema dan ne ba dan a ji daɗi ba da ƴaƴa da sauransu ko lokacin ƴaƴan ma baka da shi lokacin matan ma baka da shi kawai kullum tara dukiyan kake yi kana mata bauta kana gina ma Allah abin da ya ajiye a kasansa kuma haka zaka mutu ka bar shi da dukiyansa inna nahnu narisul arda wa man alaiha Allah shi zai gaji abinsa kai kuma ka tafi in ka je lahira ka je can abinda ka aikata shi za ka je can shiga wannan lokacin da dukiyanka shagalatna amwaluna wa ahluna to za ka je dukka ka tarar a nan kuma ranar kiyama za ka zo kai tunanin to ko zan ba da duniya na da na mallaka da dukiyoyi na na fanshi kai na daga azaba to ranan ba a saye da sayarwa a wannan rana dama a duniya ne ake cinikin an ce maka cinikin kenan ka bayar ka samu ran lahira sai ka ce baka yi cinikin ba sai ranar lahira kuma ka ce a lokacin da aka yi cinikin zai yi ba zai yi ba Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan ba su bibiyan abin da suka ciyar da gori da cutarwa to Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a gurin Ubangijinsu, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro ranar alkiyama dangane da abin da suka bari na duniya ko ko dangane da abin da za su tarar a lahira me yasa dama mutum yake tsoron mutuwa bai san abin da zai tarar bane sai yasa muke tsoron mutuwa yanzu in dai za mu shiga aljanna gaba daya mutuwa bismillah mu je kawai in dai za mu je mu tadda manzon Allah Allah ne za mu jira me za mu jira babu abin da ta mana hijabi da manzon Allah idan ba rayuwar duniya ba muna mutuwa in dai yanzu za mu je muka manzon Allah wallahi mutuwa maraba ahalan ahalan muna maraba da ita to abin da ya sa mutum ke tsoron mutuwa dama wato ƙarshen ne bai sani ba me zai je ya tarar to Allah ya ce duk wanda ke infaki a tafarkin Allah baya gori to kar ya ji tsoron abin da zai tarar zai je ya tarar da kyakkyawa abin Allah saboda hal jaza'ul insan illa al insan in ka kyautata za ka je ka samu tausayi ne wala hum yahzanun ba ka da bakin ciki saboda da mafi yawa idan mutum zai mutu yana tunanin wasu abubuwa na tara zuciya ka na bar ƴaƴana marayu yara na bar kaza na bar kaza wa zai kula mun da ƴaƴana yanzu kazan nan ban mora ba haka zan tafi na barci Allah ce baka da bakin ciki a wannan abin da ke gurin Allah yafi wannan inna fil jannati ma la 'ainur ras ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر بشر قط aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ma bai taba tunanin akwai wannan abin ba shi yasa Allah yake kana shiga kana isa za a fara bishara wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin Allah ya saka mu a cikin ku to Allah ya ce ba su da tsoro ba su da bakin ciki na'am
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها عذى والله غني حليم
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها عذى والله غني حليم الله يتي قول معروف الله ينا koyar da mu magana in za mu mai da martani mai bara to ga irin maganar da za mu faɗa masa magana ma Allah ya koya mana manzon Allah ya koya mana irin magana manzon Allah ya ce mana idan ba za ka faɗa alheri ba ka yi shiru kaga idan da a ce za mu ɗauki wannan maganar manzon Allah sallama da ba za mu na lagau ba ya ce can magana maganar da bai da amfani alkhairu aw sumtu shiru ko ko ka faɗi ta alheri ko kai shiru to ga abin da Allah ke koyar da idan fakiri ya zo yana roƙo ko mai bara ya zo yana neman taimako ko miskini ko wanda ke tafiya a hanya gobiri ya yanke masa ko kuma wanda bashi ya masa katutu ya rasa yanda zai saka kansa ya zo yake su bashi to qaulun ma'ruf kuma sa magana mai kyau don Allah don annabi a taimaka min da sadaka don san kun zan mushi an haɗa mana da annabi ba har yanzu a nan muke eh mun yadda da mutum ya ce mana dan Allah amma da ke mun ga yanzu da akwai masu masu wato masu kudundune wanda suna tukan haɗa Allah da annabi to mun sharadi sai ka haɗa mana duka tauhidin ka zo mana da shi cicip sai ka zo da shi da mu yadda dan Allah dan annabi sai mu ce gashi dama na Allah ne na annabi eh to qaulun ma'ruf magana ne kyau wa maghfiratun rangwane khairun min sadaqatin ya tika ba wa mutum sadaka yatba'uha aba bayan sadakan kuma ka bi shi da cutarwa mutum ya zo sai ka ba shi yana tafiya ka ce kai wannan da tsinan roƙo yake haka za ka ƙare a roƙo to da ka ba shi wannan sadakan gwara ta masa magana mai daɗi ta ce masa kai haƙuri Allah ya ba da ta wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha rangwame da ban haƙuri ya ci daga sadakan da cuta zai biyo bayan ta ko gobe wallahu ganiyun kun ji abin da Allah ke faɗa yana faɗan waɗannan da muke turo su ku taimake su ba dan ba za mu iya azurta su bane Allah shi ne wadatacce ba abin da za ku ba da Allah ku wadatar da Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ganiyul hamid dukan mu fakire ne zuwa ga Allah Allah shi ne mawadaci dan haka wannan abu da zamu bayar ba kan mu zamu ba Allah zamu taimaka ba kan mu zamu taimaka mu bashi ne ya tanada mana wani abu idan mun bashi wallahu ganiyul hamid yasa aka ce idan mutum Allah ya azurta shi da dukiya ko da wannan dukiyar na haramun ne to ya zama masa dole ya kira sadaka akan wannan dukiya tafiya da shi dukiya dukiyar da ka mallake shi mutane suka ce na wane ne to wannan dukiyar naka ne middin wata hukunci bata zo wanda ta nuna ba nakan bane wannan dukiyar naka ne dama duk abin da ka ganshi ka mallake shi Allah ne ya baka ko da ta haramun ne amma idan ka bi ta haramun ka mallaka kai gaggawa ne ma Allah Allah kuma sai ya azabtar da kai ta wannan gaggawan da ka masa duk abin da kake son ka mallake shi ta hanyar haramun inda za ka yi hakuri ta hanyar halal zai zo maka dama na ta manzon Allah ya ce arzikin kowa yana neman sa fiye da yadda ajalin sa yake neman sa arzikinka ba zai shige maka ba babu wanda zai ci maka haƙƙinka ko rabanka shi yasa idan mutum ya yi haƙuri ya bi Allah to Allah gwargwadon wannan haƙurin Allah zai ninka masa abin da bai tunani suka ce to dukiya ko da na haramun ya zama dole a cire mata zakka a cire mata sadaka haka za dukiya ko da na sata ne za a cire mata zakka za a cire mata sadaka sai dai kuma idan hukuncin satin ya tabbata a kan mutum ne sai a yanke masa hukuncin da shari'ar musulunci ta ce a yanke masa don haka sadaka Allah Ubangiji yana nana ta ci sabila da girmansa za Allah ya ce a yi sadaka wa matattu matacce idan da za ka masa sadaka zai je taras da shi wannan ladan sadaka ɗin idan da za ka yi sadaka wanda ya zo yana roƙonka ka ba shi wata rana za ka iya zama washi a sasa irin zuwa dafin in mana aka hu mina shay'i an mina amri shay'an an yakuna lahu gadu ko ko mina su'ul shay'an an yakuna lahu gadu ya kusata mabukacin da yazo yana roƙonka don Allah a bani don Allah a bani don Allah a bani gobe idan Allah ya kai mu kuma kai ne zaka je kana roƙonsa don Allah ya baka don Allah ya baka dukiya ba na uban kowa bane na Allah ne in ka zo da shi du in ka ganka da shi a duniya a duniya ka kasa ba shi kuma a duniya za ka bashi shi yasa ciyarwar shine abin da yake alkhairi kuma Allah ke nuna mana wallahu ganiyun halim Allah mawadaci ne halimun mai jinkirin azaba ne ga wanda yayi taurin kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa al-kalimatu tayyibatu sadaqatun magana mai daɗi sadaka ne wa inna min al-ma'ruf an talqa akhaka bi wajhin taliq yana daga kyautayi in ka haɗu da ɗan uwanka ka sake fiska wa la tusair saddaka karka turbi ne manzo Allah yana ce ittaqillaha wa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ولو أن تفرج من دلوك في إناء المصطفى وإن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط idan ka haɗu da ɗan uwanka fiskan ka na sake tattare da shi sai ka rubuta kike masa fiska sake fiskan ma sadaka ne sai ta ce jina rasulullah ba taɓa ganin fiskan ya mutu kike ba sayyidin dai ku tabassum wal mashhil huwaina ta kullum yana cikin murmushi do idan yaki yayi yaki ma kun san idan yaki yayi yaki waje yayi waje to zaka ga kowa fuskan ya mutu kike to bar da manzon Allah سيد ينسى تلك الكتيبة بسام إذا أسهم الوجوه اللقاء شيء إذن أكا حقيدة شيء أفجان فاما ماتو ينا تكين أن نشواني دا مرنا دا سبيلا دا أبن دا الله يأجي أتكين سنة أنواع نهفا الله ينونا من مزام الله صلى الله عليه وسلم أولي حديثي دا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه مضى الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته idan mai roƙo ya zo yana roƙo kada ku yanke masa abin da ya zo na roƙa kai makaryaci ne kuna zuwa da takardar asibiti kuna ce a taimaka muku annabi ya ce kada kai wani ma Allah ya turo shi ne domin ya jarabi ka wani ma aljani ne zai zo maka a sufan mai bara a jarraba ka wani kuma wani babban waliyin ne zai zo maka a sufan mai bara idan ka tozarta shi sai Allah ya tozarta ka in ka dada masa daga lokacin ka fita a kuncin duniya kuma za Allah ce fala tabqa'u alayhi mas'alatahu hatta yufriga minha sai ya qari kuma raddu alayhi bi waqari ko kuma yar masa da nutsuwa kuma yar masa da martani ne nutsuwa waliyin ne taushi aw bi badlin yasir ko ko da wani sauta ko da dan kadan ne aw raddin jamil ko martani ne kyau wannan koyarwa manzon Allah ne duka to manzon Allah yace faqad ya'tikum man laysa bi insi yace hakika akwai wanda ba mutum bane zai zo gurin ku wala jan ko ba aljani bane yanzuruna sami'atakum suna duba wato mala'ika kenan mala'ika zai iya zuwa maka sufan mai bara domin a duba me zaka aikata yanzuruna sami'akum fima qawwalakum Allah ta'ala domin su ga yaya kuke yi cikin abin da Allah ya lamunce muku cikin wato cikin dukiyoyinsa wanda ya wadatar da wasu bayansa a doron kafa. Allah ya Saura minti, saura minti uku za mu amsa tambaya insha Allah. Sauran sai mu tashi ayan gaba in Allah ya ce mu gobe. Na'am.
Sai assalamu alaikum. Fatan malam ya sha ruwa lafiya. Dan Allah malam ina da tambaya ne kamar haka. idan ana sallah sai na sai mutum ya yi tari zai iya cewa alhamdulillah
to ai idan mutum ya yi tari ma ko dai ana son mutum ya gode ma Allah a kowane yanayi amma akwai koyarwar da musulunci ya yi na idan mutum ya yi atishawa ne yakan ce alhamdulillah amma in mutum ya yi tarin ma ya ce alhamdulillah ba zai amma idan mutum a cikin sallah ne tarin ma ba a son ya bari ma ya fita ana son idan da hannun rigansa hakan nan ya tsare haka sabila da shi tofi ko tofar da wani abu yana daga cikin ƙari a cikin sabba wallahu a'lam amma eh shi ma mutum zai kar a a ba sai yana cikin sallah ne ai yana cikin sallah ne ai ya gama isti'aza tunda ya riga ya shigo hadaran ubangiji ya gama isti'aza
sai tambayar ta na gaba yayi yana tambaya na kan salatu tajbi yana ganin malam ya amsa wannan karatun ai ai ai tambaya a yi hakuri a nemi karatun baya a bi amsan da malami ba tambayan sa na uku yana tambaya kan cewa idan ana idan mutum yana bayan gida ta ya ji an ambaci muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zai iya cewa sallallahu alaihi wasallam
a ai idan aka ambaci sunan manzon Allah a kowane hali kake to in kai cikin masoyi ne zaka ce sallallahu alaihi wasallam ni ina ga cikakken masoyin manzo Allah inda da a zara ran ran ta fara tafiya a ce Muhammadu Rasulullah to mala'ika zai masa alfarma ya dawo domin ya ya cika al-bakhil wa dhikru indahu wa lam yusalli alayhi babban marwaci shine wanda za a kira sunan annabi bai salati bai yayi kuru shi yasa sun ce ko a cikin sallah ne ka ji an ce Muhammadu Rasulullah to ka amsa wa manzon Allah akwai sahabban manzon Allah ya alabnu umayya annabi na sallah yala yana sallah annabi ya kira shi haka uku bai ansa ba sai da bari ya idan da sallan sai zo gurin manzo Allah ce gani ya rasulullah ka kira ni ina sallah ne annabi yace baka ji Allah ya ce ni in kira ka ni Muhammadu rasulullah kace min kana sallah ni ne kira ka kace kana sallah bayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum bima yuhyikum ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah malamai suka ce annabi ne kadai wanda in kana sallah ya kira ka ya aike ka ko bayan kai kwana uku ka dawo to akan yanda kake anan zaka daura ba ta warware ba eh Allah ya kara mana san manzon Allah saboda haka a kowane yanayi aka kira sunan manzon Allah to kai maza ka masa salati idan ma shi ta fi darain fas'al fa'akhir bi salati ala muhammad Allah ya ƙara mana son manzon Allah da cika zuciyarmu da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am, cewa an yi raka'a biyu ya wuce so sai a dolan liman ta kai sai aka ja shi gaba a lolan liman ya karye sai aka jawo shi gaba kuma an shige shi da raka'a biyu to ni wani tambayan ma sai na rasa yaya ‘yan uwa suke su tsara wani tambaya ɗin. So, ala ayi halin idan mutum ya zo ya tadda liman kuma bayan an shige shi da raka'a biyu, kuma misali raka'a hudu ne, sai aka jawo shi. To, idan so shi ne samu, don an ce abin da ke gyara sallah ko da magana ne, baya ba ta sallah in dai maganan ba mai yawa ba ne. abin da ya tabbatar da haka shine hadisin zuliyadai zuliyadai annabi ya yi sallah raka'a biyu a sallah ne raka'a hudu sai annabi ya yi sallah raka'a biyu ya fito sai zuliyadai ne zo ya ce duk sahabbai ba su yi annabi magana ba sabila da sun san shi mai garanti ne Allah ne ya ce lita kuma bainan nasu bima araka Allah kai yanda kai haka aka hukunta kawai sai ne dai ne fito balaraban kawai ne yace a kudirat an nasita an rage wannan ne ko kamanci annabi yace ba ai ko ɗaya ba ba ai ko ɗaya ba sai duniya dai ne da ai aka ce wasu daga cikin malamai suka ce ba dan duniya dai ne ya zo ya yi wannan tambaya an cika sallan ba da har abada sallan azab ta zama raka'a biyu wa zai kara su annabi na mantuwa ne sanukuri uka falatansa illa ma sha Allah baya mantuwa shi annabi sai tambayi sahabbai yayi to raka'a nawa sai suka ce raka'a biyu ne ya rasulullah annabi ce sai mu cika malamai suka ce wannan maganan da yayi tsakaninsa da zuledenin bai fata sallan ya sa an ce da ayi sallan tun daga farko ba sai zama kawai an karo raka'a biyu ne sai aka sallame annabi kuma sai ya karo mana hukunci yace to in kuka fada a cikin irin wannan yanayin to kada wato ku shiga wani damuwa na tunanin karin da kuka yi a sallah ko kuma wani kuskuren da kuka yi sai ku yi sujadan ba a haka ma sai da manzon Allah ya mana kari na fa'ida to aka ce idan dai misali mutum haka ya faru da shi ta iya yiwa idan an jawo shi ya kuma ba shi bane to zai iya ya kwace shi a tura wadda wanda ya zamanto shi ne yadda suke raka'o'in gaba ɗaya wallahu a'lam amma a ƙara neman fatawa na malamai lokaci yayi Allah ya ƙara mana san manzon Allah ya Allah ya sa manzon Allah ya cece mu maulamu shehi Allah ya ƙara masa lafiya yana shirin tafiya umara Allah ya kai mana shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran shehunan mu na cikin gari duka Allah ya kara musu lafiya wanda suka rigaye mu kuma Allah ya kara haske wa kabarin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ran 28 zamu rufe tafsiri insha Allah ran Lahadi kenan ko sai a sanar ma ɗan uwa alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته